بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وإذا يكبر ومن كان غنيا فليستعجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wabtalul yatama ana bukata daga gare ku ko waliyan marayu ku da kuke kula da lamarin marayu ana nema daga gare ku ya zama ko yaushe kuna jarraba su kuna sanin yaya rayuwar su take tafiya yaya fahimtar su rayuwa yake ku jarraba su kafin su balaga a wajen kiyaye dukiya cewa sun iya kiyaye dukiya abin da ya kamata a koya musu nasiha da ya kamata a yi musu a ringa yi musu a sannan da kyakkyawan tasarrufi a cikinsa shine ya wak- ya wakala masa na farko abin da ake bukata da farko wajen kulla cini siyarwa ko si ya ce ka je ka taya a ga irin ya zai taya a a fahimta ko je ka ka- je ka ka kai kasuwa a taya a gaya irin zai zai karbi tayin da sauransu da irin wannan a ringa yi can ya zamo kafin ya balaga ya saba da mu'amaloli in ya balaga mu'amalolin ba sa su zamo baki ba gare shi kuma dan a gane fahimtarsa dukiya fahimtarsa matsayin dukiya a rayuwa anan ne siyu a sawi a hashiyarsa ta tafsirin jalali nake cewa yana daga abin da yake wajibi akan waliyin yara ya tabbatar kafin yaro ya balaga ya koya masa sana'a wadda za ta iya rike masa rayuwa ya ya koya masa sana'a wadda za ta iya rike masa rayuwa ya za ta taimake shi akan rukun rayuwa cewa haka wajibi ne akan waliyin yaro hatta za bala gunnika har yayin da yaran nan suka kai matsayin aure na saru ahlan lahu suka zama sun cancanta a ce sun yi aure ta fuskar sun balaga wato mani ya fita daga yaro wal jariyatu ko yarinya mace a ce ta yi haira an faɗa cewa alamomin balaga suna da dama a ciki akwai na tarayya wanda yake da namiji da mace duk sun yi tarayya akwai wanda yake ake banta da mace to akwai kuma wanda yake sun keɓanta da maza wa kullu taklifin bi sharri al-aqli ma al-bulugi bi damin aw hairi aw bi maniyin aw bi imbati sha'ar aw bi samani ashratin hawlan zahar yanda ibnu ashir yake fada aw istikmali eh, wato ya fi kyau a sa al- alhamza aw istikmali ko kuma da cika shekara goma sha takwas lahuma gare su a cika shekara goma sha takwas shi ma alamar balaga ce bil ihtilami aw istikmali eh idan mani ya fita daga yaro ko yarinya kafin su kai sha takwas ma alama ce ta cewa sun balaga ko da ba wata alamar sai wannan ita kada alama ce hakanan kuma idan yaro ko yarinya suka cika shekara goma sha takwas to ko da ba wata alama ta balaga za a ɗauka cewa sun balaga aw bil hairi wal hamli lil jariyati akwai alamomi biyu wanda mata sun keɓanta da su shine ya jinin haira in mace ta fara jinin haira to alama ce ta cewa ta balaga hakanan ma ciki idan mace ta yi ciki alama ce ta cewa ta balaga fa in anastu minhum rushdan in kun ga alamar shari'a daga gare su hirzan lilmali kiyaye dukiya malamai da yawa a nan wannan fassarar da ya kawo ita ce suka kawo cewa abinda ake nufi kiyaye dukiya farfaro ilaihimu amwalahum akwai wanda suka kara cewa a rushdatin ya hada da kula da addini da sauransu cewa wanda yake ba kula da addini ai ba rashidi bane bai cancanta a bashi dukiya ba tunda ba kula da addini aka bashi dukiya ai an ƙara zuga shi ma ya wasu abubuwan da yake na fita daga addinin eh wani yana samun dukiyar sai a tsince shi mashaya ko abin da ya kama da haka to farfawo alaihim wa amwalihim to sannan ne ake nema daga gare ku ku ba su dukiyoyinsu min gairi tahiri ba da wani jinkiri ba min da albulugi yayin balaga la yutabaru rushdu illa fihi wanda shine lokacin da ba a isna da shirya yaro sai a shi duk irin yadda yaro zai kai wajen nuna ya san dukiya amma bai balaga ba to ba a ce za a fashi dukiyarsa ba dole sai ya balaga kamar yadda in ya balaga dole ana bukatar ya zama kuma ya san tafi da dukiyar sai ya haɗa guda biyu sharu da nan guda biyu sannan ne za a iya bashi dukiyar wala ta kuluha ko ku ce za ku ci dukiyar nan tasu ayyuhal awliya ya ku wanda suke kula da su israfa dan banna bigai da haƙƙin alhali wato ba dan banna ko ko dan ku banna ko dai zama hali ne shi israfa din aw maqulul lahu ko maqulul lahu wato ku ci ba da gaskiya ba wa bidar kuna masu gaggautar an ya kabaru daga a ce sun girma ba ku san su girma su karbi dukiyar su to ba za ku gaza ku ci a ai mubadiri na kibram kuna masu gaggautar girman su auli mubadaratikum kibri ko don ku gaggauce girman su wato mubadiri na kibram musa cewa idaratin hali ne aure mu bada da tukun kuwa fassara ce bisa cewa maqulul li ajalihi ne maqulul lahu ne shi bidaran da wa man kana min al awliya ganiyan wanda Allah ya kaddara cewa yana mawdaci a cikin waliyai falyastafif to ana bukata daga gare shi do Allah ya kame kai ya taba dukiyar marayan nan iyaka abin da zai ya kula da dukiyar dai a ce dukiyar yaron ta yi gaba ko akalla ta tsaya ba ta samu raguwa ba amma kai ya ce zai taba ba daidai bane ya taba tunda Allah ya hore masa abin da zai ya kame an akali mali da kemi daga cin dukiyar mara dan neman ladan lahira tunda wanda Allah ce ana wakatu da timai ni bai timi fil jannati ka hate ni ni da mai renan maraya a aljanna kamar haka kamar haka bike gani gashi wannan kana fikiran wannan ko Allah ya sa talaka ne falyakul minhu to ya iya ce daga dukiyar marayan bil ma'rufi da kyautatawa da kalbi ujrati amalihim gargwadan ladan aikinsa gaira muta'assilin bihi mana ba mai neman gina dukiya da dukiyar yaron ba kada ya amfani da dukiyar yaron da zai masa wata hanya da zai samu dukiyarsa shi a'a an ce dai abin da zai ci da sha ya iya daga dukiyar amma ba mayar wani jari nasa ba kuma da shi ma barayi nasa kan kan kan a ce an karbe dukiyar nan ta yaro ko ka ce an miƙa wa yaro dukiyarsa bara shi ma ya tasa a ciki a a to kada yi haka kada yi haka wala waƙin bihi ma lahu ba kuma mai kare dukiyarsa da shi ba kada ya zama ya amfani da dukiyar yaron dan shi ya kare dukiyarsa wanda irin wannan yana da yawa musamman a yanzu a zamani ta akwai wani abin wanda in ya ka dukiyarsa ce ba zai ga amfanin abin ba to jefa dukiyar yaron a ciki don ya zama shi ya amfana dukiyar yaron ta zama kamar makariya gare shi ta zama kariya ce gare shi don shi ya samu karuwa idan ya zama zai hada ne don yaron ya amfana shi ma ya amfana to wannan ba laifi amma ya amfani da dukiyar yaron inda shi zai bori amfanin shi yaron ba wani abin da zai mora da shi to wannan shi ne aka hana falil wali haku wali mai kula da dukiyar maraya yana da dama ya hau kamar dabba ko kamar a yanzu kenan kamar mota ita ma a iya cewa ya hau kenan idan ya zama ya bukata ga hawan motar da take ta marayan ce ko ya sha nonon dabbobi ko ya ci 'ya'yan dabino ko wato hidimar bawa idan marayan nan da yake kula da shi yana da bawa to a iya iya sa bawan yi masa hidima ba daidai bane ce zai ɗau kuɗi kash ya amfani da su a cikin dukiyar maraya kamar ya ɗau dinarai ko da rahimai illa kar sai ko ta fuskar bashi wallahu alam Allah shine da sani wato shi a nan wannan fassarar ya ɗauka amma su malaman suke ganin cewa rukon dinarin ma da dirhamin ta iya zamowa ya halatta gare shi idan ya zamo ya bukata kuma ya zamo ɗaukan da zai yi da kyautatawa ne kuma ya san ɗaukan da zai yi yadda yake ƙoƙari kan dukiyar nan ba za ta sa ma ɗaukan da ya yi dukiyar ta ji ba ma domin ƙoƙarin da yake dukiyar ta yi gaba yana da yawa misali shi ba shi da abin yi saboda bai da hali amma ya san yadda duk za a sarrafa dukiya ga dukiyar yaro a gabansa yake ta kokarin sarrafa dukiyar yaron gashi yana bukatar abinci musamman kamar a yanzu musamman inda yake binne kaga daman ai ba noma bane ba dabine bane da mutane ba bishiyoyi ne da mutane ba aha kudin da za a sa a sai abincin to a sannan eh, shi duk wata duk wata zai kokari a ce dukiyar maraya nan tana samun dubu ɗari biyar to yanzu misali dan ya ɗau dubu hamsin dan ya bukatar cin abincinsa da abin da ya shafa haka ai wannan ba zai zama laifi ba ko inda abin da yake kokarin ya shigo ga dukiyar yaron ai ya haura yayin ya haura haka kuma tayo matsalar a ce ko kirara za a yi da shi ai tayo a ce akalla a bashi kwata na abin da aka samu ko yanzu ko wanda ma yake ɗauka bai fi kashi goma cikin ɗari ba wanda tayo a ce ma an kirara za a yi da shi ai za a bashi wajen kashi ishirin da biyar ko fiye da haka cikin ɗari to yanzu wannan dan ya ɗauka ai ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya yi daidai tun da bukata ce ta kama kuma ya yi abin da ya haura haka ko da kuɗin ne ya ɗiba sai a ce ba laifi kenan bai za ta fata wani mu amma da san da Allah ya sa kuka ba su dukiyar su fashido alai to lalle ne wato sanaka da kuka ba barayin nan dukiyar su to lalle ne ku nemo shaidu wanda za ku shaidar akan cewa to dukiyar wani da take hannuna gata gashi zan bashi kun shaida sannan tukuna annan kabaruha cewa sun karba dan ije tuhuma da husuma wa wujubiyar ramadi dan ije wajibcin biya domin idan ba a in ba a gaban shaidu ya ba yaran ya ba marayan nan dukiyarsa ba in marayan ya ce bai bashi ba za a ce dole sai ka biya shi ba ya ce ka bashi daga kai sai shi me ya hana ka kira shaidu sanda za ka bashi in ya sun ka bashi a gaban shaidu in ya musu a ke kirawo shaidun dan ba a gaskata wali maraya ba a gaskata wali maraya in ya ce ya ba da dukiyar maraya ga maraya illa bil bayyinati sai fa in ya kawo shaidu a nan umarin nusa cewa an so ne ana shiryar da mutane ne abin da ya fi dacewa wasu malaman da yawa akan haka suka tafi amma wasu suka ce a dan wajabci ne dan wajabci ne saboda asali da cikin umarni ai ya nuna wajabci ehin al'amru bi fa'al wa haya fil wujubi haqiqatun wa qila fil mandubi to wa nazala a to wakafa billahi hasiba Allah ya isa mai kiyayewa ga duk abin da bawa yake aikatawa duk wani abin da bawa yake aikatawa to Allah yana ganin sa yana ya sa masu rubutawa kuma a nan gaba ya tabbata bawa ya tabbata za a yi masa hisabi akai am yasibuna anna la nasmu sirrahum wa najwahum lalle wa rusuluna ladaihim yaktubuna hafizan mai kiyayewa asiban din ta yi wato daga wato mai kiyayewa ko ko mai wa bayi hisabi ga wanda duk ya getare amma huda lahu iya inda aka shata masa wanda duk ya ce zai getare inda Allah ya shata masa to ya tabbata zai tsaya a gaban Allah Allah zai masa tambaya wannan kwaɗayatarwa ne masa cewa lalle a tsaya a kula da dukiyar mara wannan zala wannan aya ta sauka don yin rade ma kana lil jahiliya ga abin jahiliya suka kasance a kansa daga cewa su ba ruwansu da su ce su ba mata gado ko yara ƙanana sai su ce wanda bai hau doki ba ya rike takobi yaushe za a ba shi gado ai gado wanda ya cancanta a bashi wanda zai hau doki zai rike takobi to sai Allah ya musu raddi aka ce
والنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب بنجي سبحانه وتعالى يجي maza ‘ya'ya maza da ‘yan uwa maza suna da rabo daga abin da iyayensu ko ‘yan uwansu suka mutu suka bari’ lirjalil auladi wal aqriba ga maza wanda suke yaya ko yan uwa akwai rabo daga cikin abin da iyayensu suka bari ko yan uwansu walin nisa'i nasibu su ma mata akwai raban da suke da shi min matar kalwalida ne daga cikin abin da mahaifansu suka bari wal aqrabuna ko yan uwansu min ma qalla min daidai dukiyar yan kaɗan ce daga abin da yake ya karanta daga dukiya auka ko ya yawaita duk kankantar dukiya to duk wanda aka lissafa shi a cikin magada daidai namiji ne ko mace za a bashi nasa raban dole ne a bashi raban da Allah ya yanka masa haka nan duk yawan dukiya ka a ce za a yi kyashin a bashi to yi suka dai a ce wai a raba dukiyar wani wani a bata rabi ai ba a yi daidai ba a'a haka daidan yake haka Allah ya ce a yi kada a ce za a yi mata kyashin abin da Allah ya raba da kansa ya bata nasiban mafrura gabo wanda yake abin yankawa abin kaddarawa mafaduwa wanda yake an yi yanke ga miƙa shi zuwa gare su wannan yana nuna mana cewa magaji lau a arara an nasibihi da zai kau da kai daga rabansa yake zuwa ma karba lam yasqut haquhu da haƙinsa ba zai saraya ba sharkinsa bai saraya ba sai dai malamai suka ce inda bakin sai bude baki ya ce da sauran magadan ku je ni na raban na ban muku to wannan shine raban sa ya tsara kamar yadda muke karantawa ko yaushe a ilimin fara'ire ko tayo wani cikin magadan ya ce shi ya ban na saraban ko kuma ya ce shi abin da yake bukata kawai a gadan kaza yake so in an bashi ya yace sauran wanda da an faɗi irin yadda za a yi raban a wannan ko ana ta faɗa a littattafan fara'iri ya za a raba ne a irin nan ta wani cikin magadan shi daman da abin da ya dame shi ga wani gida na wanda zai gada jikin gidansa wanda an tsaya bincike bai ma kai haƙƙinsa ba amma ya ce shi abin da yake so kawai magada su ban masa yan uwansa a wajen gadon su ban masa shi wannan in ya so shi baya son komai ya haƙura da komai ko abin da ya kama da wannan to duk wannan shari'a ta yadda da shi a sannan in ya ce ya yadda yadda ta sa ta zarci amma da nan gaba za mu karanta a qawaidul fiqh akwai wata ka'ida mai haƙƙi wanda haƙƙin nasa bai riga ya zo ba amma dai nan gaba zai zama mai haƙƙi to tun kafin zuwan haƙƙin nasa in ya ce ya bari shi kenan in ya zo mai da dama ya ce shi ya fasa yanzu yana bukata ko ko yana da damar ya ce yana bukata dole a ba shi haƙƙinsa to shi ne za mu karanta wannan a ƙawa'idul fikihin da ake yi ka'ida ce babba wadda akwai matsaloli da yawa a tsaka a cikinta kamar yanzu misali shi kafin abin gadon nasa ya mutu ya ce ni wani ko ya mutu ba na son komi a gadonsa ku je ku raba ba na so yanzu wanan ya mutu yana da damar ya ce shi wannan magana bai yadda ba dole sai dai a raba da shi ko kuwa yana da dama wato ya shi kenan abin da ya sare ya riga ya saraya to za a zo a kanta a kawa'idul fiqihin da muke yi ehin cewa wanda ya sarayar da haƙƙinsa tun kafin haƙƙin ya wajaba wanda wannan ka'ida tana da matsaloli da yawa karkashin ta amfanin daman karanta qawaidul fiqh kenan da wata ka'ida guda daya sai a samu tana da tarbiki a fiye da waje dubu yayin za a yi amfani da ita a gurare daban-daban sun kai dubu kamar mace matsalan ta iya sarye da nafakarta kafin nafakarta waje ba to lokacin da nafakarta waje ba ta iya cewa ta fasa a ba ta nafakarta dole tunda ba tana da haƙƙi ba ko ko za a ce a tutun a baya ai ta sariyar haka dai duk mai wani haƙƙi amma haƙƙin bai riga ya zo ba in ya ce ya haƙura shi ke na wannan haƙura da ya ce ta yayi ta hau kansa sanda haƙƙin zai zo ko kuwa ba ta hau kansa ba ya iya cewa shi ya fasa to wa nasiban mafrura wai za a ranar kisbata kisbata littarka ta wurin kurba idan yan uwa wanda su min malla da su daga wanda ba za su yi gado ba suka zo wajen raban gado masalan mutum ne ya mutu gashi na yan uwa shakikai ta yi ma dan wannan nasa shakiki shi ya rike shi tun yana karami tun yana karami shi ya rike shi yanzu da dan uwan kanin ya girma sai Allah ya azurta shi e dukiya gagarima ta gani ta fada amma kuma sai zama ya mutu ya bai ƴaƴansa maza tunda akwai ɗa namiji dan uwa ai bai da gari duk wani dan uwa yana saraya in akwai dan uwa namiji ko to kamar irin wannan wannan wan yana nan sanda za a raban gado aka ce ai ya dace a dan bashi wani abu ko kaka a cikin gadon nan eh wane gashi a cikin dukiyar kaninka abin da ya bari ka san gado magada ya ya sun cinye rabo ba ka da rabo to amma ga wannan ga wannan saboda rayuwa to wanda ta ma ko marayu suka zo wajen da za a yi rabo ta yi dukiya ce mai yawa ta yi wanda ma za a raba din yan kaɗan ne ga marayu wanda su suna cikin wani hali suka zo a gaban su za a yi wannan raban to farzu ko a ɗebi wani abu a basu a ciki wani masakin ko almajirai suka zo wajen raban gado farzu ko min to ku ba su daga gare shi shai'a ku ba su dan wani abu ko kaka kafin a ce an raba ku ba su a matsayin sadaka don ku sa zukatansu ta kwanta kai ya zama su zama cikin damuwa a wato wannan umarni ne na cewa an so ga waɗanda suke magada balagaggo koko na wajabci ne wato an ce na mandubanci ne sai a ce kenan yana nan har abada ko yaushe ana son a yi haka ba ce dole ba magadan suka ce su ba su yadda ba a raba musu sun ji sun gani to shi kenan sai a raba musu dukiyarsu a jale wannan kyautatawa da za a yi ga waɗannan da suke wajen raba ko ko da can da farko an wajabta haka ne farkon musulunci sannan daga baya ka shafe da saukar da ayoyin gado wa ramiru minhu ramiru minhu dinnan na abin da za a raba ne wanda kismata din ta shirar a kansa dalla alaihi kismata wanda lafazin kismatu ya shirar a kansa irin nan ai hikaya ya fi kyau ko da ya halatta a irabin amma dai ai hikaya ya fi kyau wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada masa ku fada musu magana mai daɗi istiklali ma alaikum cewa ku kanku kun san abin da ku ba su ba wani mai yawa bane dan kaɗan ne kuka ba su wal itizari ilayhim ku hanzari gare su idan dukiyar ta zama ta yara ƙanana cewa abin da yasa ba ba ku gaban ba ku da yawa ba saboda wannan yaran marayu da aka bari kun san dukiyar nan ta su ce shi yasa muka ba ku dan kaɗan dai a ciki amma sauran su za a je wa ku dinnan ma masu rike su ne ko ma ai masu rike su ne to
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فإن خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين وإنن لو تركوا من خلفهم ذرية da a ce za su bar ‘ya'ya a yi ƙarabu an yi turku da a ce suna kusa da a ce su bar au ala zahiri ko ko ma cewa idan da a ce sun bari ɗin min halfi a bayan su ai ba da mutum bayan mutuwar su sun bar zuriyatan yara ri'afar raunana sun bar ƴaƴa raunana auladan sigara ƴaƴa ƙanana hafu alaihim za su ta tunani game da su suna tsoratar musu rayuwa suna tsoratar musu an raya a tozar ruwa to su ma su ji tsoron Allah a ƴaƴan wanda iyayensu suka mutu yanda ba za su zo a ce ƴaƴansu sun tozarta ba to su kiyaya ka su tozarta ‘ya'yan wa'yansu duk wanda ya bari dan wani ya tozarta to ba mamaki Allah ya sa kayya a ‘ya'yansa shi ma a wayi gari ‘ya'yansa sun tozarta kamar yadda wanda ya kula da ‘ya'yan wani abu ne mai sauki Allah ya masa sakayya a nasa ‘ya'yan shi ma a kula masa da nasa ‘ya'yan yana da a ce zai dawo rayuwa ya munna da halin da suke ciki me ya kawo haka kularsa da ‘ya'yan wasu amru lil ausiyai wannan umarni ne ga wasiyai da an ya shawullaha cewa su ji tsoron Allah a lamarin marayu sai su aikata musu irin abin da suke so a aikata da zuriyatihim da 'ya'yansu arri'ati raunana bayan mutuwarsu in sun mutu ya suke so a yi da 'ya'yansu tsoron Allah fi ma ta a cikin abin da ya gabata wanda kudu ƙaunar sadida su faɗi magana magana wadda take katartacciya su faɗi magana katartacciya liliyata ma ga marayu ya ɗebi kuluban maganar da za ta daɗaɗa zukatansu maganar da za ta daɗaɗa zukatansu ko yaushe kai da aka wakilta ka akan maraya ba daidai ba ne an san irin fitinar yara ta yi marayun nan ko marayun nan suna gundura ma su da yawa amma dai do Allah kaka dubi cewa abin da suke ma ka ce haka za ka faɗa musu baƙaƙen maganganu kai ma ko wahala da kake da su ko wahala da kake da su ko wahala da kai eh amma su an ban su kana ta wahala da su amma kullum a maimakon su gode ko su saurare ka sai ƙara bijirewa suke to do Allah kan wannan ya dora ka akan ka faɗi magana da bata dace ba ko yaushe kai tunanin gaba kai tunanin gaba ka tsaya ka tausasa musu gwargwadon iko kai ƙoƙarin faɗa musu magana da za ta kwantar da hankalinsu ba kai musu ce daga tara ba cewa to me za a yi me za a yi a'a ba haka ba a tsaya a yi magana wadda za ta yi amfani walau qulu qawlan sadida su faɗi magana wadda take katartacciya wadda za ta sa a katarta innal ladzina الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا innal ladzina yaquluna ma la tama hakika wa'annan da suke cin dukiyoyin marayu min al-awsiya'i ko daga wasiyai ne ko wani kamar alƙalai da makamantan alƙalin da za a ce ya raba dukiyar maraya ya tsaya yana ta jaye-jaye ba don komai ba sai hangen cewa dukiyar da yawa bara shi ma sai ya yi nasa a ciki sai ya yi nasa a ciki Eh, kullum yana ta wahala kullum sai ta wahala a'a duk mai cin dukiyar maraya ya sani zulman inda yana cin dukiyar duk wanda ya ci dukiyar maraya ta fuskar zalunci to ya sani fa inna ma ya kudu na fi budunihim nar yana cin wuta ne a cikin duk mai cin dukiyar maraya yana cin wuta ne a cikinsa mil'uha yana cika cikin nasa ne na da wuta li'annahu yajuru ilaiha me yasa aka faɗi wannan saboda abin da ya ci din zai ja shi zuwa wutar ya zo a hadisi masu cin dukiyar maraya da zalunci Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su daga gabarburansu bakunansu suna cika da wuta sai kun fafakin wuta ne ke fitowa daga bakinsu kuma malamai suka ce wannan a zahirinsa haka ne ko an koma maka hakika ai tun anan duniya shi mai taba dukiyar maraya ai wata yake tabawa shi yasa akwai wata ruwaya da aka ce wata manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da sahabbansa aka je wani waje za a buga kyasto sai aka rasa dutsen da za a buga kyastin a kansu aka nema aka nema ba a samu ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin tafiyar nan ba wani mai kula da maraya ne da ga wane wane yana kula da maraya to a ya zo mana yana zuwa manzo Allah ya ce a buga kyaftin a bayansa ana buga kyaftin a bayansa sai ya kama ashe kenan duk wanda yake tare da dukiyar maraya ko na abu na maraya yana tare da wuta ne sai dai kokari ya zai ya zai rabu da wuta eh kokari ya zai rabu da wuta wata salauna sayira ba makawa da sannu za su shiga yadkhuluna za su shiga wuta mai konawa nara wuta shadidatan mai tsanani yuharraqu na fiha da za a kona su a cikin wannan wutar Allah kiyaye mu